بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na litinin daren talata yau goma ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da goma ga watan uku hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ina ga mun karanta har zuwa aya ta hudu amma ba mu fassara ta ba lokaci ya cin mana za mu sake tashi daga kan wannan aya daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin shiya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya ina ga akwai tambayoyi amma saboda babu lokaci za mu bar tambayin har zuwa gobe insha allahu kai tsaye za mu shiga karatu mai allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Ubangiji subhanahu wa ta'ala a jiya yana gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dangane da Alƙur'ani, da ya ce ma an zanna alaikal Alƙur'ani litashka ya kai wannan annabi mai girma ba mu saukar maka da wannan Alƙur'ani ba don ka sha wahala ko kuma don ka wahala. Hakanan ba mu saukar maka da Alƙur'ani ba don ka ainihin taɓe duk yana ɗaukan wannan ma'ana kalman shaƙawa yana ɗaukan karkacewa ko taɓewa yana kuma ɗaukan wahala to Allah ce duka waɗannan ababe guda biyu ba wannan shine dalilin saukar maka da wannan alkur'ani ba duk da addinin musulunci addini ne wanda yake buƙatar mujahada sai an kai ruwa an kai mai an kai goro an kai mari in ji hausawa ko sai an yi mujahada kamar da sahabbai suka yi sai an ainihin yi kamar ana yi saboda aljanna tana da tsada annabi ce ala inna silatallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna yace ainihin haja ta Allah tana da tsada kamar abin da ka kasa kana sayarwa to na Allah mai tsada ne abin da Allah kuma ya kasa yake sayarwa ita ce aljanna ba a samun ta a garabasa sai an yi aiki da gaske sai kuma Allah ya lullube ka da rahamashi dan aikin naka kaɗai ba shi zai baka aljannan ba idan aka ce ka zo ai lissafi tsakanin aikin da kai na ibada da ababen da Allah ya maka na falala da rahama ka biya shi ko ɗigon ruwan aljanna ba za a baka ba haka ne ko ba haka ba kisa wani yake cewa daga cikin magabata ya yi rashin lafiya sai aka matsa mishi akan ya sha magani sai ce ba zai sha ba sai ce ya yi shekara kaza lafiyan shi kalau bai biya allah komai ba to yanzu daga ɗan wannan kwanakin kuma sai a ce ya fara raki a ƙarfin imani irin nasu kenan fa ko yawwa karkace ne na shekayi yawwa ka ce ba za ka ji asibiti ba ka ci an fara wurin tafsiri to saboda haka su sun kai wannan martaban na imani su irin wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala sai ce babban hikiman shi yasa manzo Allah in ka duba yakan yi sallan dare har kafafun shi su kumbura annan Aisha ke tambaye shi me yasa kake wahalar da kanka bayan Allah ya maka gafara abinda ka aikata da wanda zaka aikata nan gaba balle ma ba za ka aikata ba sai ce ya aisha a fala a kuna abdan shakura shin ba zan kasance bawa mai godiya ba a cin da allah min waɗannan ni'imomi to ya kamata in gode mishi ke sa albusiri ke faɗa cikin baiti ya ce zalamtu sunnata man ahaya zalami ila an ishtakat qadamahu durr min warami maula ya salli wa sallin da'iman abadan ala habibin khairul kalki kullihimi haka ne ko yawa sai mu koma kawai mu ma mu aje muku abu dawud to abin da ke akwai shine kaga yace zalamtu sunnata man ahya zalami na zalimci sunnan wanda ya raya duffai yana nufin darare ya raya su da ibada anishta karka da mahu durra har sai da digadigan shi suka yi kukan kumburi suka yi kukan ciwo min warami daga kumburi bi mana kafafun shi sun kumbura kaga manzon Allah kenan to Allah ce ba na so maka da alqur'ani bane dan ka wahala illa tazkiratul liman yakhsha sai dai zamo tunatarwa wa'azi da gargadi liman yakhsha ga wanda yake da takawa ga wanda yake tsoron Allah ga wanda yake kaffa kaffa a cikin rayuwar shi to sai ya ce shi wannan qur'anin tanzilan tanzilan dinnan masdar ne masdar ne na nazzala yunazzilu tanzilan an gane ko kamar farraja yufarriju tafrijan sarraha yusarrihu tasrihan ala wazin fa'ala yufa'ilu taf'ilan to da Allah ya ce tanzilan mazdar na saukarwa to saboda me ya kamata a ce abun saukarwa ko kuma an saukar da shi sai aka ce ko saukarwa an gane ko ka san akwai ya saukar yana saukarwa saukar saukarwa kun gane wannan hausar saukarwa shine masdar ba aiki bane ba misali kaman wanki kaga masdar ne yayi wanki yana wanki i wanki shine aiki amma wanki ba aiki bane ba an gane ko haka wanka ba aiki bane yayi wanka shine aiki ko yana wanka ko i wanka karatu kaga ba aiki bane amma yayi karatu yana karatu i karatu to shine masdar an gane ko to sai aka ce tanzilan saukarwa mimman khalaqal arda daga wanda ya halicci ƙasa was samawati ula da sammai madaukaka da sammai madaukaka to anan sai malamai suka ce akan kawo masdar ya zo da ma'ana na ainihin duk abin da ake bukata kaga madana a ce almunazzal ko munazzalun saukakke ne sai aka ce saukarwa idan ka ɗauki kisan annabi nuhu cikin suratu hudu a lokacin da za a hau jirgin ruwa mahaifin shi ya kira shi ya hau ya ce shi ba zai hau ba sa'awi ila jabalin ya asimni min alma'i ga can wani dutse zan hau zai bani kariya daga wannan ruwan dufa nan qala la asima lima min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma almawju fa kana min almughraqin to Allah dama ya ce kar ya roke shi ya ba wani kariya to shi a tunanin shi banda ahalin shi a ciki ya ce innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ya Allah ga dana aina cikin iyalaina dan Allah ya ce zan tsiratar da kai wa ahalaka zan tsiratar da kuma iyalanka sai ga kuma ga dan shi zai halaka shi yasa ya ce innabni min ahali ya Allah to ai dana ma na cikin iyalaina to Allah sai ya ce innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salihin amalun madadin innahu amila za ka ce innahu amalu kun gano abin da kyau sai aka ce ai dan naka aiki ne mara kyau ba ce ba yayi aiki mara kyau saboda me saboda karfafa zance shi karan kanshi ma mummuna aiki ne ba ma wai yayi mummuna aiki ba shi karan kanshi ma amalun ne gairu salihin to shine nan tanzilan madadin an saukar da shi kawai shine ma saukarwa kun fahimci wannan abin da kyau saboda karfafa matsayi na alkur'ani mai girma shi karan kanshi saukarwa ne mimman khalaqal arda daga wanda ya halarci ainihin ƙasa was samawati ula da kuma sammai madaukaka Allah sai ce ar-rahman alal arshi stawa ar-rahmanu ubangijin rahama alal arshi stawa ya daidaita kan al'arshi wasu malamai suka ce arrahmanu mubtada kenan alal arshi stawa shine khabar wasu malamai suka ce a'a arrahmanu khabar ne mubtada din an shafe shi sai zama huwa arrahmanu ina fata an gane huwa shine mustada mubtada arrahmanu shine khabar kuma dai menene arrahmanu ubangijin rahama istawa ya daidaita alal arshi akan al'arshi kun fahimci wannan abin da kyau wannan gabar malamai sun kai sun kawo dangane da tattauna daidaiton ubangiji akan al'arshi abu ne da ke alaka da akida shi sa ko bukatan a yi cikakken bayani akan shi domin dan adam a hankali da allah ya bashi kawai ya yadda allah yana sama shi sa kana addu'a kake daga hannu sama haka ne ko ba haka ba kuma mun yadda duka da labarin isra'i da miraji an tafi da annabi saman sama ina aka kai shi wurin ubangiji subhanahu wataala an gane ko to sai aka ce hankalin ɗan adam kawai ya yadda Allah na sama yasa ko yaro karami a fitira sai ya kalli sama ya ce Allah yana can saboda fitira ce ta ɗan adam nature nature ɗan adam ta yadda Allah yana sama ko da babu dalili kun gane ko to sai Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa to karkashin wannan malamai sun tattauna sun yi maganganu masu tarin yawa kalmar alal arshi stawa wa istawa alal arshi ya zo a wurare guda bakwai cikin qur'ani mai girma a wurare ɗaya har guda bakwai amma saboda babu lokaci gaskiya ba za mu kawo ayoyin ba amma da ayoyin har guda bakwai an fara daga suratul araf an ƙara cikin suratul hadid wurare ne guda bakwai kun fahimci wannan abin da kyau bari mu koma wurin wanda aka ba alkur'ani din shi ya kamata ya fassara mana asalin istiwayin ubangiji subhanahu ta'ala shin yana daga cikin aƙida na annabi da sahabbai da kuma aƙidan tabi'ai a ce Allah yana ko'ina ko kuma sai da ce ilimi shi yana ko'ina shi Allah jin shi yana ko'ina ganin shi yana ko'ina ilimin shi na ko'ina amma ubangiji subhanahu wata'ala baka ce masa yana cikin wannan duniya yanzu azal misali in ka ɗauki wannan abin da ke gabana akwai abin da ba na gani babu shi zan iya shiga cikin littafin nan wata yi ba Allah sa kun gane abin da kyau idan ka ɗauki ƙwandala ka ɗora tafi hannunka akwai abin da ba ka gani a cikinta to ya za a ce kana cikin ƙwandalan kuma zai yiwu to kafin mu je wannan don ku gane abin bari mu yi amfani da ababe na science amma a takaice don babu lokaci wannan planet da muke ciki na earth duk girman shi da kake gani din nan fa idan an kwatanta shi da wasu planet shi ba komi bane ba yanzu ka ɗauki misalin jupiter duniyar jupiter ita kadai kafin mu kai jupiter ka ɗauki nisan tsakaninmu da mars tsakanin wannan duniyar da duniyar mars tun dan adam bai taba zuwa mars ba har yanzu a cikin 2021 hukumar nasa ta america ta tura robot don ya je wurin ya binciko dan adam zai iya zuwa wannan wurin da aka tura shi sai da ya wata bakwai yana gudu wata bakwai kafin ya kai duniyar mars kun gane wani abin da wata bakwai ya yi saboda tsakanin earth da mars tafiyan kilomita miliyan 140 ne miliyan 140 shine nisan da ke tsakaninmu da mas har yanzu robot din yana ce yana ta dauke-dauke har yanzu bai dawo ba yana ta dauke-dauke ya binciko saboda wai an gano wannan duniya za ta kare to ai kokari a koma can da kafirci kenan kun gane ko to duka fa wannan kaga nisan da ke tsakaninmu da mars mun ce tafiyan kilomita 140 abinda dan adam ya yi wanda ni a fi komai ba ni mamaki babu kaman faka solar pro abinda fi komai gudu babu abinda dan adam ya kera wanda ya kai wannan gudu zai iya gudu daga london zuwa los angeles a cikin sakan 49 ya fi bindiga gudu cikin seconds arba'in da tara kasa da minti ɗaya ba kun gane wannan abin da kyau in ban da mala'ika da haske da ikon Allah ba abin da ke shi gudu sai zuciya ba in dai dan adam ne wani abu babu abin da ya kai wannan gudu to amma zai ɗau lokaci kafin ya kai inda aka tura shi to wannan mas kenan ka ɗauki misalin jupiter tsakaninmu nisan duniyan jupiter da wannan duniyar tamu da muke ciki shine tafiyan kilomita miliyan 961 a lokacin da yake nesa da mas amma akwai lokacin da yake matsowa kama a yanzu haka tun daga cikin watan november har zuwa watan mai yana matsowa kusa da mas daga cikin watan mai za a daina gani shi daga nan har zuwa november to a lokacin da yake kurkusa ma da duniyar nan da za mu iya gani shi kamar tauraro shine tsakaninmu da shi tafiyan kilomita 588 tanan girman duniyar jupiter ya ninka wannan duniyar ta earth sau 283 283 ya ninka times na wannan earth da muke ciki suka ce idan kana so ka gane inda Allah zai sako jupiter ta faɗo kanmu yadda za ka kwatanta abun kamar ka samu kwantar tabara ka ajiye shi a ƙasa sai ka hau kamar bene mai hawa kamar ɗari kamar irin world trade center misali ko irin su burjul khalifa da ke dubai ire-iren waɗannan dogayen benaye sai ka ɗauki dutsen da ya kai girman kankana babban kankana sai ka wurgo shi da garshe faɗo a kan kwantar tabara me zai faru in akwai abin da ya fi rugu-rugu ina fata an gane sai dai rigirgi kun gane wannan abin da kyau to duk wannan maganar da muke da nisan da ke tsakanin duniyan earth da duniyan jupiter da girmanta da wa dukka suna ma bayyana samawati wal ardi ne tsakanin samai da kasai suke ba wasu fita daga cikin ma bayyana samawati wal ardi bane ba kuna fahimta wannan abin da kyau sannan idan ka ɗauki samman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗayansu dukkansu ka haɗa su ya tabbata a cikin hadisi ba a sayins ba daga annabin da ke karɓan saƙo na wahayi alaihi salatu wassalam ya ce kowace sama tsakaninta da ‘yar uwarta da fim shekara 500 a abin da yake mai gudun tsiya an gane ko yasa aka ce a lokacin ya gaya wa sahabbai ne hankali kawai su ne sun yi imani da shi don ba san abin da ya fi doki gudu ba a lokacin balle yanzu da ake da faka solar probe wanda daga nan zuwa lagos sai dai ka ce sakan daya inda zai daga london zuwa los angeles a cikin sakan 40 da wani abu sau da ya fi bindiga gudu kun fanci wani abin da kyau to sai suka ce idan aka tattara waɗannan ababen gaba ɗaya su kaf da sama ta ɗaya zuwa ta bakwai da ƙasa ta ɗaya zuwa ta bakwai wa ma bai huma duka a haɗa sai a wurga su akan kursiyin ubangiji to kaman ka wurga ƙwandala ne a dokan daji a cikin sahara irin saharan da ke nijar misali irin agadas in ka taɓa ga irin wannan saharan ko a tv ko irin su libya to sai ka wurga ƙwandala to gaba ɗaya su haka za su zama akan kursiyin ubangiji yasa ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim to shi kursiyun shine karshe yana saman sama ta bakwai to saman kursiyun kuma sai ruwa ruwan da Allah kaɗai ya sanya yi to saman ruwan kuma ana al'arshin ubangiji yake shi yace wa kana arshihu alal ma ina fata kun gane to idan ka ɗauki kursiyun duk girmanta sai ka wurga ta a cikin al'arshi ita ma kaman ka wurga kwandala ne a cikin sahara to ya za ka baka ce Allah na zaune a nan wurin kaman kai ne a ce za ka shiga cikin sisi ka san sisi ai yara ba san sisi ba gila an gane ku kaga shine kuɗi mafi kankanta misali da ake da shi a coins to a ce kaman kai a ce wa ka shiga cikin wannan ko a ce irin kallon yara din nan da ake ka daga makka ada sai a ce mutum zai shiga ciki zai yi ba zai yi ba yadda za ka sabu a tafin hannunka ka kalla to duniya gaba ɗaya bata kai fuka-fikin sauro a wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala to shi sa ilimin Allah da jin shi da ganin shi ya kewaye komai amma Allah ka yana kan al'arshi subhanahu wa ta'ala wannan idan za mu magana a scientific aspect sai mu kara lokacin gaba ɗaya bari bar wannan abu bari mu koma hadisai kuma Allahumma amin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ruwan imam abu dawud yau a rama za ka sha hutu yau babu jan aya daga ruwayan abu dawuda da imamu taimizi da imamu ahmad dan hanbal daga babban sahabi abdullahi dan amr dan as allah kara masa yadda yace annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace arrahimuna yarhamuhumur rahmanu masu tausayi da jinkai to ubangiji arrahmanu su ma yana tausayin su yana jinkansu sai annabi ce irhamu man fil ardi ku tausaya waɗanda suke ban ƙasa yarhamukum man fis sama'i arrahmanun da ke sama kuma zai tausaya mu yanzu mai annabi ke tabbatarwa allahu fis sama an gane ko dan ya ce ku tausaya wa waɗanda suke ban ƙasa wanda ke sama zai tausaya muku ke sa a cikin ƙur'ani allah ce a amintum man fi sama'i amme an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur kaga a amintum man fi sama'i menene man fi sama'i Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata ne hadisi daban daga manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne mai tsayi hadisi Abu Sa'id al-Khudri Bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi shine hadisi na 4351 cikin Bukhari sannan a cikin musulun shine hadisi na 1064 hadisin abu sa'id al-khudri a cikin hadisin akwai gaban da annabi ya faɗa ita ce hujja ita zan kawo yace ala ta'manuni shin ba za ku aminta da ni ba ba za ku yarda da ni ba wa ana aminu man fi sama'i bayan ni ne aminin wanda ke cikin sama waye kenan Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi ya tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira allah kara masa yadda annabi ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwana take hannun shi na rantse da wanda raina ke hannun shi ma min rajulin babu wani mutum yadda umra'atahu ila firashihi da zai kira iyalin shi zuwa ga kwanciya ya kira ta yana bukatun ta zuwa ga saduwa fata aba alaihi ta ƙi ba shi haɗin kai sai annabi ce illa kanan da zai fi sama'i face wannan da yake sama sahitan alaiha yana mai fushi da ita hatta yarda anha har sai mijinta ya ainihin yafe mata ya yarda da ita matukar ya yi fushi da ita ya kwana yana fushi sai annabi ce wanda ke cikin sama ma zai kwana yana fushi da ita waye kenan Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin manyan malamanmu dr ahmad biyu ke allah mishi rahama wanda mun yi karatu na tsawon shekaru a gunshi allah mishi rahama ƙarƙashin wannan hadisin yake kawo wani abu sai ya ce annabi ya ce duk mutumin da ya kira matarsa zuwa ga kwanciya ta ƙi allah zai fushi da shi sai ce kai kuma in ta neme ka kaƙi sai ya samu albarka ko an gane ko to kun dai ji abin da annabi faɗa cikin wannan hadisin sai wani hadisi daban shi ma wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito muna ta ka hadisin bukhari da muslim dan kar ma ka zo ka ce mana sanadin akwai rauni to an kama ka muttafaqun alaihi sai ce ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari mala'iku suna musayar aiki tsakaninsu da juna a cikin ku waɗannan su zo da safe su tafi da yamma waɗannan su zo suna karɓe karɓe sai ce wa yajtami'una fi salatil asiri wa salatil fajiri lokacin canjin aikin su shine lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba idan waɗannan sun zo da asuba sai waɗannan su tafi kai su dawo da la'asar waɗannan kuma su tafi sai annabi ce abin da suke kenan ana cikin wannan abun yace thumma ya'ruju alladhina batu fikum waɗanda suka kwana tare da ku wanda za a karɓe su lokacin sallan asuba ke su hau sama fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim Allah sai ya tambaye su alhali ya fi su sanin abin da ya faru ba yana tambaya ba ne dan bai sani ba ke ce wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina fa yaquluna he su ce taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun lokacin da muka je suna sallah lokacin da za mu bar su ma suna sallah tunda lokacin sallah suke zuwa ina fata an gane to kaga ana annabi ya ce summa ya aruju sannan he su hau sama su koma wurin ubangiji wa yas'aluhum sai ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali ya fi su sanin me ya faru to ina suke hawa sama wannan kenan sai hadisi na ƙarshe da zan tsaya a kai hadisin imamu bukhari wanda abu hurairah ya ruwaito Allah ya ƙara masa yadda yace annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace inna Allah kataba kitaban Allah ya rubuta wani littafi qabla an yakhluqa al-khalqa tun kafin ya halicci halittu shine ruhul mahfuz kenan ko ya rubuta duk abin da zai faru a cikin wannan littafin ke sa hatta ƙur'ani daga cikin shi aka tsakuro shi yasa Allah ce balwa ƙur'anin majidun fi lauhin mahfuz alƙur'ani ne wanda yake saman mai a cikin lauhin mahfuz sannan ce inna hula ƙur'anun karim fi kitabin maknun shine lauhin mahfuz din kenan to sai ce Allah ya rubuta wani littafi qabla an yakhluqal khalqa a cikin littafin sai ya rubuta inna rahmati lallai rahamata sabaqat ghadabi ta riga ya fushina bi ma'ana rahaman Allah tana riga fushin Allah zuwa kisa ai tabarna ai tabarna Allah ba zai fushi ba sai rahaman shi ne za ta yi ta zuwa ba ainihin fushin shi ba sai annabi ta fa huwa maktubun indahu fawqal arshi inji annabi alaihi salatu wassalam yace littafin yana nan a rubuce indahu me fasara wannan da Hausa indahu a wurin shi fauƙal arshi a saman al'arshi ina fata an gane to irin waɗannan hadisan sun fi guda ɗari amma ga guda biyar sun isa an gane ko dama sai a kawo kaɗan aje saura sai wani lokaci kuma to wannan shine dalilai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisan karara annabi ya nuna ce Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makani sai kuma sahabban annabi Allah ya ƙara musu yadda alaihi salatu wassalam bari mu ji daga bakin sahabbai su da suka karbi wannan addini a wurin shi haka ita tahowa har zuwa gare mu ya suka fahimci wannan aya ya suka fahimci ar-rahmanu ala arshi stawa abu na farko imamun nasa'i ya roto da sanadi ingantacce zuwa ga sa'ad bin abi waqas Allah ya ƙara masa yadda sa'ad bin abi waqas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala li sa'ad bin mu'ad annabi ya gaya wa sa'ad dan mu'ad shugaban yahudawa na madina a lokacin an kawo waɗansu masu laifi sai annabi ce ainihin ya alƙalanci tsakanin su tunda dan uwansu ne yaran su ne duk yanda aka za ce anan dangin mu ne ba zai zalunce mu ba to da ya hukunci tsakanin su kala sai annabi ce laqad hakamta fihim haƙiƙa kayi hukunci tsakanin su bi hukumin malik da hukuncin malik shine maliki wa dini an gane ko ya ce min fauki a samawati daga saman sama ta bakwai don yana saman sama ta bakwai ne shi hatta sama ta ɗaya zuwa ta bakwai ɗin allah ba ciki yake ba ya masa kaɗan ya zauna da dukkansu ba su kai girman kursiyu ba kursiyun ko bai kai girman al'arshi ba kun fahimci wannan abin da kyau sannan wata ruwaya kuma daban wanda aka ruwaito daga wata ɗaya daga cikin sahabbai Allah ƙara masa yadda yake cewa ya ce kana bi ardina habarun min al-yahud yayi magana mai tsayi yuqalu lahu ibn shahalan fa zakarna haditha a ƙarshe ce fa kharajtu muhajiran ila nabi sai na fita ina mai hijira zuwa madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza huwa sai gashi shi wannan annabin na same shi wa man ma'ahu da sahabban da ke tare da shi wallazi na ma'ahu kenan ashidda adul kufari rahama bainahu shine wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da annabi yasjuduna ala wujuhihim sai na samu suna sa goshin su a ƙasa suna sujjada wa yazumuna wai suna faɗan cewa anna ilahahum fis sama'i Allah su yana sama shi lokacin kafuri ne yace da ya zo madina ya samu annabi da sahabbai in lokaci ga an ji ana sa goshi a ƙasa kuma waye umuna suna faɗa su waɗannan sahabban da annabin nasu anna ilahahum wai ilahunsu wanda suke bautawa fis sama'i yana sama yace fa aslamtu ni ma sai na musulunta kun fahimci wannan abin da kyau kaga wannan magana daga bakin waje daga bakin sahabbai dan zaman da ya kafin ya musulunta ga abin da ya gani ga abin da ya ji yace fa aslamtu ni ma sai na musulunta Allah kara masa yadda sannan wata ruwaya daban wanda ita ma ruwaya ce wanda ainihin addalimi ya kawo ta a cikin arraddu alal jahmiya da wani daga cikin tabi'ai yace abu yazid kala yace laqiya umaru ibn al-khattab imra'atan sayyidina umar yana tafiya cikin madina sai hadu da wata mata yuqalu laha khawlatu ana kiranta da suna khawlatu ita ce khawlatu bintu sa'laba wanda aka saukar da suratul mujadala dalilinta an gane ko saboda ta kawo ƙarar mijinta wurin annabi alaihi salatu wassalam Allah ya saukar da qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma to wannan ayan ta sauka ne dalilin wannan matan da ayoyi da suka biyo baya to bayan annabi ya rasu Umar yana khalifa musulmai yana tafiya cikin Madina sai haɗu da wannan matan wa huwa yasiru ma'an nas a lokacin Umar yana tafiya tare da mutane tawagan sahabbai suna bin shi fastauka fathu sai ta tsaye da sayyidina umar ya kai sarkin musulmai tsaya ina son magana da kai sai ya tsaya kama a ce gwamna zai wuce a jiniya kamar sa haka akwai magana sai ya tsaya sai ku tattauna arama zai yi ko to shi kenan sai ya tsaya da ya tsaya sayyidina umar wadana min ha ya matso kusa da matan wa asga ilaiha ra'sahu ya karkatar da ainihin kanshi kusa da matan dan ya ji me za ta faɗa saboda tsaban girmamawa a matsayin shi na shugaban musulman duniya gaba daya ba wai sarkin madina ba shine sai ce hatta qadat hajataha har sai da ta gama biyan bukatanta na abun da take so ta gaya mishi wan sarafat umar sai kama hanya tafi ga jama'a suna jiran shi faqala lahu rajulun sai wani mutum ya ce sai da umar ya amiral mu'minina ya kai sarkin mummunai ya kai amiral mu'minin sarkin mummunai habasta rijala ƙwarashin ka tsaye da mutane manya-manyan ƙwarashawa ala hadhihi al-ajuz akan wannan tsohuwar matan ga manya-manyan sahabbai suna ta jiranka akan wannan matan kana ta bata mana lokaci qala sai umar ya ce wai hak wai haka kama Allah wa daranka ko kuma ka ce kai tonka amma kai baka san me kake ba hal tadri man habi ko ka san wannan matan wace ce da kace na tsaye da ku ina bata lokaci sai ce kala la yace wallahi fa ban san ta ba tsabar iya yi ne kawai kaga sayyidina Umar yana girmama wannan matan yana tsayawa duk saurin shi saurare ta ta bata masa lokaci har ya sun koyar da kai ji me take so ta gaya mishi a bai kamata ma kai wannan magana ba amma ya yi magana ne dai Allah zai kara bayyana masa wace ce ita ƙara sai umar ya ce hadihi imra'atun wannan ita ce matar da sami Allahu shakawaha Allah ya ji kukanta da ta zo wurin annabi min fauki sabi samawacin daga saman bakwai daga saman saman bakwai Allah ya ji abin da ya faru take aka turo mala'ika jibrilu to kaga anan sayyidina Umar yana tabbatar da mece hadhihi khawlatu bintu sa'laba ai wannan ita ce khawlatu yar sa'laba wallahi yace na rantsa da Allah inji Umar laulam laulam tan sarif anni yace inda a ce matan nan bata kyale ni ba ila laili daga nan har zuwa dare tana magana man saraftu wallahi ni bazan tafi ba yace hatta taqdi hajataha har sai ta gama biyan bukatanta matsalolinta mun tattauna in za a kai dare ya ce wallahi ba inda zan je a wata ruwaya ya ce sai dai in je in sallah in ƙara dawowa amma ba inda zan je kun gane ko mahallu shahid sai na umar ya ce allah ya ji kukan ta min foki sab'i samawat daga saman saman bakwai allah ƙara mata yadda sannan wata ruwaya kuma daban wanda ita ma tana da alaka da wannan ummu salama matar annabi alaihi salatu wassalam ta ce dangane da arrahamanu alal arshi tawa cewa ubangiji ya daidaita kan al'arshi alkaifu gairu maƙul ta ce kaif ɗinnan gairu maƙul yaya allah daidaita ba wanda ya sani ba kai saka ce ga yadda yake ba sai ta ce wal istiwa'u gairu majhul amma ya daidaita wannan ba wanda da za a jahilce shi mun yi imani tabbas haka ne allah na kan al'arshi amma ba mu sanya yake ba saboda mai laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah subhanahu wataala sai ummu salama ta ce wal iqraru bihi wajib kuma ka tabbatar Allah na kan al'arshi wajibi ne dole ka yadda sai ta ce wal juhudu bihi kufurun jayayya da wannan magana kuma kafirci ne na iya kai mutum zuwa ga kafirci in ji ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matayen annabi alaihi salatu wasalam ga abin da ta faɗa imamu zahabi ya ambaci wannan magana a cikin littafin shi mai suna al'uluhu lil aliyil ghaffar Allah ƙara zahabi ainihin lafiya hakanan ya kawo maganar abdullahi dan mas'udu Allah ƙara mishi yadda ɗaya daga cikin manya-manyan alaramomin sahabbai ƙale ce al'arshi fauƙal ma'i al'arshi yana kan ruwa wa kana arshi hu alal ma'i sai ce wallahu fauƙal arshi Allah kuma yana kan al'arshi in ji sha abdullahi ɗan masa'ud sai ce la ya fa alayhi shay'un min a'malikum ba abin da zai ɓoyi wa Allah daga cikin ayyukanku Allah yana jin ku yana ganin ku yana tare da ku da ilimin shi a duk inda kuke abin da ke cikin karkashin kasa ma bai buya wa Allah ba ina fata an gane shi yasa yace idan ka ce Allah na koyina to Allah na masallaci yana islamiya yana jami'a yana gidan giya yana gidan karuwai na hankali ba zai da wannan abun ba amma da jin shi da ganin shi da ilimin shi yana ko'ina kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai wannan magana imamu zahabi ya ruwaito wannan magana hakanan imamun lalaka'i ya ruwaito wannan magana akwai ibn al-munzir imamun tabarani cikin al-ausat haka imamun bayhaqi haka ibn abdulbar duk allah musu rahama to ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha yana cikin mawaƙan sahabbai masu yi annabi baiti irin su hassan ibn thabit to shi karkashin wannan abun shi rera baiti ma yi don tabbatar da allah na sama an gane ko shi da ya zo ba ma wajewa bi bare ya rera muku baiti don kusan Allah na sama sai yake cewa a cikin baitin shi shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun wa anna an-nara mathawal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin sai ya ce wa fawqa al-arshi rabbul alamina yace wa tahmiluhu mala'ikatun kiramun mala'ikatul ilahi muqarrabina yace wai a cikin baitin sai ce shahidtu na shaida na gaskata bi anna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ba zai saba alƙawari ba wa annan nara masawal kafirina wuta ita ce makoman kafirai yace wa annal arsha fawqal ma'i tafin wa fawqal arshi rabbul alamin yace al arshi ubangiji yana kan ruwa kamar yadda qur'ani ba mu labari tafin yana kan ruwa ya kuma kewaye ruwa sai ce to fawqal arshi rabbul alamin akan al'arshi kuma akwai ubangijin talikai subhanahu wa ta'ala yana wurin ya yake babu wanda ya sani shi sa wani malami da aka tambaye shi Allah na kan al'arshi yace eh ya yake yace to ga yamin yanda kamannin shi yake nima sai na gaya maka yanda yake haka shikenan ya huta laysa kamislihi shay'un idan Allah ya ce kaza ka sallama yaya abun yake ban sani ba amma imani da abin wajibi ne kun fahimci wannan abin da kyau to bari mu kawo maganan kaɗan daga cikin kuma tabi'ai almajiran sahabbai sai mu rufe kuma da maganganu a immatul arba'a na mazhaba imamu abu hanifa imamu malik imamu ahmad imamu shafi'i akwai ɗaya daga cikin tabi'ai masruq yace idza haddatha idza annahu kana idza haddasa an aisha idan yana bada labari dangane da na aisha kala sai ce haddathatni almubarra'atu wannan wanda Allah ya wanke ta ita ta bani labari as-siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya yar mai gaskiya ita mai gaskiya babanta abubakar as-siddiqu an gane ko shi kadai a sahabbai yake da wannan matsayi babu wanda ya samu matsayin as-siddiqu in ba abubakar ba Allah ya kira shi da suna as-siddiq wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ja'a bis-sidqi wanzan Allah kenan wa saddaka bihi abubakar siddiqu ina fata an gane kamar da na kawo muku wancan baiti na albusiri da ce fa siddiqu fil gari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min arimi as-siddiqu as-siddiqatu bintu siddiq ta bani labari yace habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wacce take abun kaunan manzon Allah a cikin matan duniya kaf da khadija da aisha da fatima annabi na son su fiye da kowa ba wanda yake so kamar waɗannan kowa sai dai ta biyu bayan su yasa ake ce mata habibatu rasulillahi to sai yake cewa almubarra'atu min fawqi sab'a samawati wanda aka kubutar da ita daga saman saman bakwai kaga Allah kenan to sannan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai Malik ibn Dinar Allah ƙara masa yadda yakan ce da mutanen shi ɗaliban shi khudu fa yaqra'u kaman ku karɓa daga gare ni sai karanta musu Qur'ani ya ce da su isma'u ku ji ila qawli sadiki maganan mai gaskiya min fauki arshihi daga saman al'arshin shi kaga wannan tabi'ai kenan wannan sune almajiran ainihin sahabbai akwai miqatil ibn hayyan ya rota daga dhahak yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum sai yace me wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum sai ce ai Allah na tare da su bi ilmihi da ilmi shi in ji dhahak daga cikin manya-manyan tabi'ai ina ga zan tsallaka kai tsaye zuwa ga ainihin a'immatul arba'a abu hanifa Allah ƙara masa yadda yake cewa aka tambaye shi aka ce me zaka ce game da mutumin da ya ce shi ba bai sani ba Allah yana sama ko yana ƙasa sai ce faƙar kafara wannan kafiri ne in ji abu hanifa an gane ko ce dan yana ƙareta qur'ani qur'ani Allah ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah na kan al'arshin shi yake sun masawa alal arsh ya ta mimitawa har aurare guda bakwai irin waɗannan istiwayi ɗin imamu na malik allah ƙara masa da imamu darar hijira babanmu na mazhaban malikiya kenan wani ya tambaye shi a cikin masallaci ya ce me za ka ce dangane da faɗin allah maɗaukakin sarki arrahamanu alal arshi stawa wai allah yana sama yana kan al'arshi ƙala sai malik ya ce alkaifu gairu maƙuli yaya Allah yake wannan babu wanda ya sani wal istiwa'u ghairu majhul amma mu ce Allah na kan al'arshi wannan abu ne da kowa ya yarda haka ne ba abin da za a jahilce shi ba sai ya ce wal imanu bihi wajib imani da hakan kuma wajibi ne dole ka yadda Allah yana kan al'arshi shi sai ya ce wasu'alu anhu bid'atun ka tambaye kuma ya yake ma wannan bid'a ne bai halatta ka tambaya ba sai ya ce araka rajulu su'in kai dinnan mutumin banza ne wanda ya tambaya haka maliki ce da shi ya ce akhar jihu an ne ku fidda shi daga masallacin nan dan agaji ku yi waje da shi ko yan hizba an gane ko sannan su magabata ire-iren waɗannan tambaya ma ba sa so a musu akai abu ne da ke bukatan kai imani ka sallama kar ka dinga tambayin to ya akai ya akai zaka halaka sharrin shaidan ne kun fahimci wannan abin da kyau to sai muhammad bin idris shafi'i allah ƙara masa rahama imamun shafi'i kamar yadda ainihin aka ruwaito alhafis al-maqdis ya kawo cikin littafin shi imamun shafi'i ya ce waɗanda ya sani ya yadda da su da addininsu da iliminsu ya ce irinsu imamuna malik ya ce irin sufyan bin uyaina ya ce da waɗansu daga cikin malaman tabi'ai ya ce dukkansu suna ikirari da cewa Allah shi kaɗai cancanta abota mishi manzan Allah annabi Muhammad Allah ne aiko shi alaihi salatu wassalam ya ce wa annallaha ala arshihi fi sama'i ya ce Allah kuma yana kan al'arshin shi a saman saman shi in ji imamu shafi'i abu na ƙarshe imamu ahmad ɗan hambal ɗan shi ya tambaye shi abdullahi bin ahmad bin hambal ya ce na tambayi babana na ce ga wasu mutane suna ce lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin a lokacin da Allah ya magana da annabi Musa wa annabi Musa bai ji sauti ba yace fa qala abi sai babana yace da ni bal takallama bi sautin Allah ya magana da sauti yace wa hazihil ahadisu waɗannan hadisan turwa kama ja'ad a ruwaito su yanda suka zo a tsallake a wuce ba a bincike abin da ake bukata kawai kai imani da su shi yasa in baka yi da irin waɗannan ba sai ka ce wuta da aljanna ma ƙarya ne azaban kabari ma ƙarya ne to ire-iren waɗannan imani kawai suke bukata sannan sai yake cewa sai na tambaye shi ga waɗansu mutane kuma suna inkarin cewa Allah baya kan al'arshin shi ya ce mu kan mun yi imani da cewa Allah yana kan al'arshi amma ba ma tambayin yayi abu na ƙarshe sai mu je cikin littafi na fikihun malikiya wanda yake ɗaya daga cikin mafiya girma da muke da su littafin risala duk ɗan malikiya ya san risala kowane irin ta'ifa kake kai ahlus sunna ne kai ɗan ɗariƙan tijjaniya ne ko ƙadiriya ne ko ɗan muhammadiyya ne za ku yi muhammadiyya wanda su ba ruwansu da kowanne ina fata an gane a sha'ira ai ba ƙungiya ba ne ba ka san a sha'ira in ana maganar su ɗariƙa a sha'ira ba ta ciki a sha'ira suna cikin zumratu ahlus sunnati su ba cikin ɗariƙu suke ba a takaice sai yake cewa mai risala shine ibn abi zaid al-qayrawani ka tambayi duk malamin zaure ka ce nuna maka wurin da zan faɗa yanzu akwai shi a risala ko babu duk malamin zaure ya san wannan maganar da zan yi yanzu to ga abinda mai risala yake cewa yace inna allaha fawqa arshihi almajid bi zatihi yace Allah da zatinsa yana kan al'arshin shi mai girma sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma yana ko ina da ilimin shi duk wani malamin zaure da ka sani wanda ake zuwa durkusa a buɗe littafi a ja su fassara to ka tambaye shi wannan magana in Allah da zai nuna maka ita ina fata an gane kowane irin malami ne a kowane gari kuma yake yace inna Allah fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yana kuma ko ina da ainihin ilimin shi to waɗannan maganganun fa ina ga kaɗan ne daga cikin maganganu masu tarin yawa wanda na rubuto su a ɗazu da yamma ko rabi ban karanta ba walla ko rabi ibn qayyim al-jawziya yace akan wannan matsalan ya tara hujjoji sama da guda dubu ce sama da dubu yanzu ko ashirin ba mu karanta ba yace ɗaya daga cikin hujjoji duk wani inna anzalnahu da wa anzalna da wa nazzalna ya nuna Allah yana sama kwaya na wani ƙur'ani suna da yawa in ji ibn qayyim al-jawziya a takaice da ar-rahmanu alal arshi sawa ubangijin rahama Allahumma amin ya daidaita kan al'arshi wanda ita ce aqidan annabi da sahabban shi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ita ce aqidan duk musulman duniya gaba daya sai dai wanda ya khalafa imma ko da rashin sani ko kuma da son zuciya an fahimci wannan abin da kyau Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi sawa sai me kuma
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تذهب بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Allah ya ce lahu ma fi samawati na Allah ne duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da duk abin da ke cikin kasai duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa mallakan Allah ne babu wanda yake mallakan su in ba Allah ba ko ka ji ko ka so na Allah ne ka sallama ko baka sallama ba na Allah ne sai ce ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na mutane da aljanu da tsirrai da bishiyoyi da dabbobi da komai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba har yau halittun da ke ban ƙasa ba a san yawansu ba balle abin da ke cikin ruwa to Allah ya ce lahu nashi ne mafi samawati duk abin da ke cikin sama wa mafi arda duk abin da ke cikin ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ma tahta thara da abin da kuma ke karkashin wannan ƙasar da muke takawa wa ya san abin da ke cikin ƙasa babu har yau iya tonon da za a yi mai zurfi mita nawa ake kaiwa wa zai gaya min anan ba ku sani ba iya tafiya da ɗan adami a ƙarƙashin ƙasa ya tona mitas nawa aka yi ba da ɗauki ɗaya na biliyan ɗin tafiya zuwa ƙasa ba 1% na biliyan na tafiya ba ɗauka ba kun fahimci wannan abin da kyau to Allah shi ya san abin da ke ƙarshen ƙasan gaba ɗaya shi yasa ce lahu nashi ne yasa idan ka zo kana ta rigima kan duniyan nan wani faɗan ƙwayan zarra aka baka ƙwayan zarra ne a cikin abin da ke duniyan ma ita karan kanta to Allah ya ce nashi ne abin da ke tsammai da kasai da abin da ke tsakanin su da abin da ke cikin karkashin ƙasa sai ce wa in ta jihar bil qawli idan kun bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra tabbas shi Allah ya san abin da kuka boye wa akhfa da abin da ya koyi wato ana abin da Allah ke so ya nuna mana shine sai sa a cikin ainihin suratul ra'adi yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man hum mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah cewa sawa'un minkum duk ɗaya ne a wurin Allah fa man asara alqawla wanda ya boye magana wa man jahara bihi da wanda ya bayyana kai magana ka daga murya ka yi ta ƙasa ƙasa ka yi ta a zuciya a wurin Allah ba su da bambanci dan adam ne suke da bambanci a wurin shi ce dan daga murya ba na jin ka shi Allah ba haka bane ba ke sa ma Allah za a kira shi ba a daga murya sai a ce ya ƙasa da murya ke sa a wurin ibada wuri biyu ne ake daga murya da kiran sallah da me kuma na hudu ba talbiya labbaik Allahumma labbaik su ne kusan da ake so a ɗaga murya sosai amma duk sauran ibadu ba a so a ɗaga murya to shi ne ce allah duk ɗaya ne a wurin shi ya san abin da kuka bayyana ya san abin da kuka ɓoye ya ce allahu la ilaha illahuwa allah shi kaɗai cancanta a bauta mishi shi ne ilahun da ba shi da abokin tarayya la ilaha wannan korewa ne illallahu shi ne tabbatarwa an gane ko waɗannan ababe guda biyu su ne tauhidi la ilaha ka kore duk wani ibada gaba ɗaya sai ka ce illallahu to la idan ta zo nahiya ai ta zo nafiya ta kasu kashi biyu akwai bambanci tsakanin la ahada fil baiti da la ahadun fil baiti da la rajulun fil baiti da la rajula fil baiti bari bambanta muku su malam sun sara minti biyu ko to idan nace da kai la rajulun fil baiti me fasaran shi da Hausa shine babu mutum a cikin gida abinda nake nufi babu mutum daya sai dai mutane biyu ko uku hudu amma nace la rajula fil baiti babu kowa a cikin gida kun gane bambancin shine bambancin a kawo rufu'a da a kawo fataha da damma da fataha wannan yana nuna ce akwai mutane da yawa ba mutum ɗaya bane ba amma ce la rajula shine babu kowa to shi sa la ilaha ba la ilahu ba kun gane ku ya fita ko la ilaha babu kowane irin abun bauta illallahu sai Allah shi kadai to shi ce la ilaha illa huwa ba abun bauta da gaskiya sai shi waye kenan Allahu din da ya faɗa a baya tunda ya ce Allahu to ba sai ya maimaita maka yace huwa ai huwa Allahu yace lahul asmaul husna kuma shi yake da sunaye mafiya kyau fada'uhu biha ku roƙe shi da su yasa sunayen Allah kowanne ka ɗauka ka yi tawassuli da shi kan bukatan ka Allah sai biya maka idan kana neman ɗaukaka sai ka kira shi da sunan ɗaukaka in kana neman wadata kira shi da sunan wadata alghaniyu ya ghaniyu ya mai wadata aghnini ka wadata ni ya razzaku dan Najeriya kenan ko ya razzaku ya mai azurtawa urzuquni ka azurta ni ya gafuru ko ya gafaru ya mai yawan gafara ighfirli ka gafarta min ke sa ce walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha shi yasa ce lahul asma'u al-husna shine ke da sunaye mafiya kyau wanda ba a tarayya da shi a cikin su ina ga wannan gaban zamu tsaya saboda babu lokaci kuma suna bukatan ƙarin bayani za mu ɗan yi ƙarin bayani kaɗan sai mu shiga cikin kisan annabi musa gobe da ainihin shugaban kafirai fir'auna in allah ya kai mu abin da mu karanta na daidai allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure allah mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh